القوي المتين المتفضل بكريم الإنعام على عباده المتقين أوجب الصبر على أقداره ليرفع بذلك درجة أوليائه المؤمنين أحمده تعالى وأشكره وأتوب إليه وأستغفره وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا محمدا عبد الله ورسوله سيد ولد آدم وإمام المتقين أفضل صابر صبر على اللأواء والضراء وأفضل متوكل توكل على ربه ومقبل بكمال التسليم والرضا واليقين اللهم فصل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه الأبرياء وسادات المتقين ومن سلك سبيلهم واقتدى بصبرهم وتوكلهم إلى يوم الدين أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله تبارك وتعالى واحفظوه يحفظكم وأقبلوا عليه وتضرعوا إليه فلا ناصر إلا هو ولا يجلي عنكم المصائب والبلايا إلا هو ولا كاشف للضر إلا هو ولا رازق للعباد إلا هو وكل فضل إسداؤه عليه يسير وكل غم كشفه عليه ليس بجليل أيها المؤمنون إن ربنا وحده له الحمد وإليه المشتكى فارجعوا إليه وتمسكوا بدينه واسألوه وحده كشف ضركم ولا تعتمدوا على غيره إخواني الأعزاء إنه قد كثرت الشكاوى في هذه الأيام عن الظروف المعيشية والنكبات الإنسانية وتقلب وتقلبات الأحوال وفي ظل تزعزع شؤون الأمن على حياة الفرد والمجتمع كثرت الشكاوى فيا ليتها إلى الله وجهت ويا ليت الأيدي إلى الله رفعت ويا ليت القلوب إليه تضرعت يا عبد الله فإذا تكابت تكالبت عليك الأيام وأغلقت في وجهك المسالك والدروب فلا ترجو إلا الله في رفع مصيبتك ودفع بليتك وإذا ليلة اختلط ظلامها وأرخى الليل سربال سطرها قلب قلب وجهك في ظلمات الليل وفي السماء وارفع كف الضراء ونادي الكريم أن يفرج كربك ويسهل أمرك وإذا قوي الرجاء وجمع القلوب في الدعاء لم يرد النداء أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء وتوكل على القدير والجأ إليه بقلب خاشع ذليل يفتح لك الباب يقول الفضيل بن عياض رحمه الله لو يئست من الخلق لا تريد منهم شيئا لأعطاك مولاك كل ما تريد أقول ما تسمعون وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب وخطيئة فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وهو مسلمين muna godiya ga Allah mai ƙarfi mai kuma tsananin ƙarfi wanda shi ne yake yin falala da karimcin ni'imominsa bisa bayinsa masu tsoron Allah muna godiya gare shi shi ne wanda ya wajabta a yi haƙuri da ƙaddararsa domin ya ɗaukaka darajar waliyansa muminai muna godiya gare shi muna kuma yabo a gare shi muna tuba zuwa gare shi muna neman gafararsa mun shaida babu abin bauta bisa cancanta sai shi kadai ba shi da abokin tarayya kuma mun shaida cewa annabi mu Muhammad sallallahu alaihi wasallam bawansa ne kuma manzansa ne manzon Allah sallallahu Alaihi wasallam shi ne shugaban ‘yan adam baki ɗaya kuma shi ne shugaban masu tsoron Allah shi ne mafificin duk wani mai haƙuri da ya taɓa haƙuri a kan bala'i da ya same shi da jarabawa da ta auka mata to shi ne shugaban masu haƙuri kuma shi ne shugaban masu dogaro ga Allah duk wani wanda ya dogara ga Allah ya dogara ga ubangijinsa subhanahu wa ta'ala to manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine gaba gare shi wanda ya dogara ga Allah sannan ya fuskanci ubangiji da cikakken miƙa wuya da kuma yarda da amincewa da yaƙini cewa duk abin da ya zo masa daga Allah yake to ya Allah muna roƙonka ka yi salati da sallama da ƙarin albarka gare shi da sahabbansa kubutattu waɗanda ka tseratar da su kuma su ne shugabannin masu tsoron Allah hakanan dukkan mutumin da ya bi hanyar su ya yi koyi da haƙuri irin nasu ya yi koyi da tawakkali irin nasu har zuwa ranar sakamako bayan haka ya ku bayan Allah ku ji tsoron Allah mai girma da ɗaukaka ku kiyaye Allah in kun kiyaye shi zai kiyaye ku kuma ku fuskanci Ubangiji ku koma zuwa gare shi ku kaskanta zuwa gare shi babu mai taimako in ba shi ba babu wanda zai yaye muku masifa kowace iri sai in ba shi ba babu wanda zai ɗauke muku damuwa da ta dame ku da abin cuta da yake haukanku da yake hawa kanku in ba shi ba babu wanda zai ba ku arziki in ba shi ba dabara da wayo ba sa baka arziki sai Allah ya ga dama babu wata ni'ima sai face ba da ita ya miƙa ta zuwa ga bayansa wani abu ne mai sauƙi a gare shi don haka baya rowa ba ku yi girman da za ku kai matsayin da Allah zai muku rowa ba duk girman abu a duniya Allah baya masa rowa ballanta na ɗan ƙanƙanin abu wanda Allah ɗin ya gaya masa da za ku taru a wuri guda dukkaninku da ɗan adam na farko da na ƙarshe da aljanna farko da aljanna ƙarshe a taru a wuri guda kowa ya ɗaga hannunsa ya miƙa ya kaskanta ya ce ya Allah ba ni kaza to duk abin da zai tambaya duk abin da zai roƙa in Allah ya baiwa kowa buƙatarsa to ba za a rage komai na arzikinsa ba in ko wannan arziki na Allah haka yake to yaushe zai maka rowa don haka ka koma zuwa gare shi in ka ga ka shiga matsala to babu mai ɗauke maka ita sai shi zage-zage da cin mutunci ba zai taɓa maka maganin matsala ba koma zuwa ga wanda shi ne ya mallaki komai in ka roƙe shi zai baka in kuma ka kyautata halinka ka koma zuwa gare shi bai taɓa wa kowa rowa ba ba halinsa ba ne rowa ba siffarsa ba ce ya rowa bal babu ma wanda ya kai matsayin da Allah zai masa rowa Allah subhanahu ta'ala ya kara mana imani babu me yayi bala'i daga kanka ya kai bawa in ba Allah ba babu mai arziki mai arzikawa in ba Allah ba duk wata falala miƙa ta zuwa gare shi abu ne mai sauki duk kuma wata damuwa to yaye ta wani abu ne wanda ba mai wani girma da zai girmama a gare shi ba ya ku muminai ubangijinmu shi kadai ne babu wani tare da shi babu mai taya shi ba mai taimakonsa baya bukatar taimakon kowa shi kadai ya halicce mu bai shawara da kowa ba ganin damarsa ne don haka in mun shiga wata damuwa babu inda za mu je in ba wurinsa ba wurinsa kawai za mu kai kuka don haka ku koma zuwa gare shi ku riko da addinin addinin nan dai da kuke wasa da shi kuke sako-sako da shi babu wata hanya da za ku tsira a duniya in ba ta riko da shi ba watsi da addini da nuna an waye da wayo na duniya da wata basira na neman duniya ba zai taimaka maka ka samu duniya ba duk wayanka in baka koma zuwa ga Allah ba ku roƙi Allah ya yaye muku cuta da ta hau kanku damuwa da take damunku talauci da ya tsananta a kanku damuwa iri-iri da musifu da suke aukuwa a nemi Allah ya yaye a dogara gare shi shi kadai kada a dogara ga wani dan adam ya ku yan uwana muna sane da cewa koke-koke sun yawaita dangane da halin rayuwa da ake ciki a wannan kwanaki namu dangane da kuncin abin hannu tsananin talauci kamfar abin da za a kai baki da kuma matsaloli da suka shafi rayuwar ɗan adam shi kansa da kuma wato cancanjawar hali da jujjuyawarsa kuma sannan ga tsananin matsala da ta shafi girgiza zaman lafiya dangane da mutum shi kaɗai a rayuwarsa ba shi da aminci a kan rayuwarsa ba shi da aminci a kan abin da zai iya aukuwa a cikin unguwar da yake zaune a garin da yake zaune wato al'umma ta shiga cikin wani hali na kakanikai to ina ne mafita zage-zage ne mafita tsine-tsine ne mafita wasu matakai da za a ɗauka na wayan duniya shine mafita a'a abinda malamai suke cewa kullum ina ma wannan kuka da ake yi zuwa ga Allah aka mai da shi ina ma hannaye da suke rubuta abubuwa daga hannun ake zuwa ga Allah a roƙe shi ya Allah ka yayi ya Allah ka ɗauke ya Allah ka canza ya Allah ka musanya ya Allah ka ni'imta ina ma wannan shine abin da ya faru sannan ina ma a ce zukatan raunana suka yi suka kaskanta suka koma zuwa ga ubangiji wanda shine awwalan wa akhiran mai komai kuma shine mai kowa ina ma komawa zuwa aka gare shi amma a lokacin da tsananin rayuwa ya yawaita kunci ya yawaita akan mutane talauci ya buga dama da hagu sama da ƙasa amma a lokacin babu mai tunanin ya daina saɓon Allah babu mai tunanin ya tuba daga zunubinsa mutum yana tsammani zurfafa wadda zai wajen saba wa Allah ba ta da tasiri ba ta da alaƙa wajen yadda rayuwarsa za ta zama bai damu da yadda Allah ya masa ba to kaga kuwa Allah subhanahu wa ta'ala sai ya bar mu mai taba gambagam ya kai bawan Allah idan jujjuyawar halin rayuwa ya tsananta a kanka kuma sannan hanyoyi suka kulle maka babu inda za ka samu ka nemi mafita ta nan baka samu ba ka duba damanka hagunka duk ƙofofi kana ga kamar an rufe to kada kai fatan wani abu ya taimaka maka in ba Allah ba shugabanci da mulki da Allah yake bayarwa ga shugabanni wata hanya ce wani sababi ne da Allah yake amfani da shi amma ba shi ne komai ba ba shi ne ƙarshe ba komawa zuwa ga Allah a tuba zuwa gare shi a miƙa lamari zuwa gare shi in canjin nema shi ne zai kawo maka ba wani ne zai kawo ma ba so ka koma zuwa gare shi da zagin da cin mutunci bai taɓa taimaka maka ba illa ya ƙara loda maka zunubin da za a tambaye ka akan saran kiyama amma ka koma zuwa ga Allah in ma zalunkar ka akai Allah za ka gaya wa in ka gaya wa Allah sai ka ga mafita ta samu amma da zagi da cin mutunci ko zanga-zanga da makamancin wannan bai taɓa kawo magani ba Allah ɗin da ka bari ba inda za ka in ba gunsa ba don haka ka koma zuwa gurinsa shugaba baya ba da arziki duk girmansa duk ƙarfin mulkinsa Allah ne ke ba da arziki ajiya Allah ya bashi da amana ya sarrafa ya yi abin kirki ya yi abin daidai in ya kuskure shi ma Allah zai tambaye shi akan abin da ya don haka idan ka shiga wani hali maganin ka ka koma zuwa ga wanda ya baka shugaban ba shi shugaban ba kada ya zama shi ne ɗinka kawai ka sa shi a zuciya shi ɗan adam ɗan adam ba zai maka maganin komai ba Allah ne mai maganin komai in ka koma zuwa gare shi sai ka ga ya kintsa maka dan adam din ya gyara maka shi yayi abin da ya dace in ba zai gyara maka shi ba zai iya kawo maka musayansa duk a wurin sa yake da gyaran da canjin da komai Allah subhanahu wata'ala shi kadai za ka koma zuwa gare shi shi ne magani in ba shi ba babu mai maka in baka fahimci wannan ba to baka fahimci addinin ka da rayuwarka ba don haka ka koma zuwa ga Allah kar ka dogara ga wani yayin da musifa ta same ka idan dare ya yi duhunsa ya lullube ka rasa inda za ka sutura ta yaye to ka koma zuwa ga Allah in ka koma zuwa ga Allah ka ɗaga hannunka ka ce ya Allah babu wanda ya sani a halin nan in ba kai ba babu kuma mai yaye min wannan hali in ba kai ba to za ka ga abin mamaki amman yujibul mudarra idza da'a shi ya tambaya amsar kuma ita ce a ilahun Allah? wane ne ke yaye musifa daga wanda ke cikin tsananin bukata idan ya kira shi babu in ba Allah duk irin bukatarka babu wani abu da kake so a duniya wanda Allah ba shi da shi Allah shi ne mawadaci Allah shi ne ya bawa duk wanda ka gaina da shi don haka karka ɓata lokacinka ka sa ɗan adam a zuciyarsa a'a ka sa Allah a zuciyarka babu mafita in ba Allah ba kuma Allah shi kadai shine mai yaye maka amman yujibul mufarra idza da'a wa yakshifu su'a kuma ya yaye musifa da mummunan abu to babu mai yin wannan in ba Allah ba Fudail bin Iyad ɗaya daga cikin malamai magabata yana cewa wallahi ya kai bawan Allah in ka fidda rai daga dan adam ka cire ranka daga cewa ɗan adam ne mai taimaka maka ka koma zuwa ga Allah to ba za ka taɓa yin haka ba sai face za ka ga Allah ya baka abin da kake so amma in zuciyarka ta makale wa ɗan adam ɗan adam ne zai maka ɗan adam ne in ya ɓata maka ka ji haushi ka ji kamar za ka je ka kashe kanka a zo ana lissafi har a jarida jiya ana faɗa adadin mutanen da suka kashe kansu saboda kuncin rayuwa a wannan duniyar da muke ciki a wannan ƙasar tamu jiha jiha aka faɗi lissafi a wannan jiha kaza a wannan jiha mutum kaza mutum ya je ya rataye kansa wani ya sha guba wani ya sha abin da zai kashe shi haka kawai wai duniya ba ta yi masa daɗi ba wannan irin tunani ne wannan babu mai sa ka a cikin wannan bala'in in ba Allah ba kuma in kai tsammanin wani wanda ba Allah ba zai cire ka to sai kaga Allah ya barka cikin bala'i ka koma zuwa ga Allah za ka ga taimako in baka koma zuwa ga Allah ba kuwa za ka dade kana cikin bala'i Allah ya tsare mu daga bala'i Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين وانصر عبادك الموحدين يا رب العالمين يا ألا من روقانك كيسري من أبن يكون على يورم يا ألا كياي من دكا داموا يا ألا باب ون أبو دذي زومنا na alheri sai daga gare ka babu wata jarabawa da za ta hau kanmu a rayuwarmu ta duniya in ba da ganin damar ka ba ya Allah kai kadai muka sa a zuciyarmu muke roƙo ya Allah ka yaye mana kowanne irin bala'i ya Allah duk wanda ke cikin damuwa a cikinmu dangane da rayuwarsa kuncin abin aljihu kuncin wato rashin abin da za a ci kuncin rashin magani a asibiti kuncin rashin aiki dukkan wanda wani abu ya dame shi ya Allah muna roƙonka ka yaye mana Allah ka kyautata halayenmu Allah kuma ka ba mu damar mu tuba mu koma zuwa gare ka mu daga hannu mu kaskanta mu yi imani cewa babu mai yi in ba kai ba Allah ka ba mu tauhidi Allah ka kara mana tawakkali Allah ka kara mana hakuri Allah kuma ka buɗo mana kofofin arzikinka wanda babu mai ba da shi in ba kai ba ya Allah ka sa mana albarka a wannan ƙasa ta mu dukkan abin da zai dame mu Allah kai mana maganin sa shugabannin mu Allah ka kintsa su Allah ka gyara su Allah ka saita su Allah karka basu da dabarar su Allah ka ba su tunani mai kyau dukkan abin da zai kyautata halin da muke ciki Allah ka ba su basirar da za su dau mataki a kansa Allah ka tsare mu ka tsare su Allah kuma subhanahu wata'ala ka sa damuna ta zama mai albarka a gare mu Allah ka ba wa duk wanda ba shi da abinci abinci wanda ba shi da lafiya Allah ka ba shi lafiya wanda suka bar wannan duniya cikin imani ya Allah ka sa su zama 'yan aljanna ne Allah kuma ka gafarta musu zunubansu rabbana wa atina ma wa'adtana ala rusulika wa la tukhzina yawm al-qiyamah innaka la tukhlifu al-mi'ad subhanaka allahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk